بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تغليل عقوبة من أمر عقوبتي نعم باب تغليل عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله وخالف قوله فعله نعم وخالف قوله فعله قول نعم وخالف قوله فعله نعم قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi kausasa ukuba kabrara ukuba dangane da mutumin da ya yi umarni da kyakkyawan aiki auna ha an munkarin ko kuma ya yi hani dangane da aikata aiki wanda yake mummuna wa khalafa qawluhu fi'lahu sai kuma abin da ya faɗa na umarni da kyakkyawan aiki da ya yi da hani ga mummunan aiki da ya yi sai ya saba wa aikin shi sai aka ga shi yana aikata aikin na asha kuma baya aikata kyakkyawan aiki to wannan babe yana bayani akan wato wannan mutumin yadda za a kausasa ukuba akan shi yadda za a mai ukuba mai girma sama da waɗanda ba su sani ba ba su aikata kyakkyawan aiki ba sannan kuma ba san ba cewa wannan abun mummuna ne ba su guje shi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal a ta'amurunan nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu a ta'amurunan nasa yanzu kuke umartar mutane bilbirri da yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya da sadar da zumunta da kyautatawa zuwa ga bayin Allah, watan sauna an kuma kuke mantawa da kawunanku, kuke barin kawunanku daga aikata wannan biyayya ta Allah da kuma sadar da zumunta da alkhairi zuwa ga ‘yan uwa musulmi, wa antum tatluna alkitaba alhali kuma kuna karanta littafin attaura wanda kun san abin da wannan littafin attaura yake kunshe da shi na umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki amma kuna karantawa safiya da rana dare da marece amma ba ku aikatawa afala ta'qilun shin ba ku hankaltar cewa wannan abin da kuke kai na umarni da kyakkyawan aiki ku guje shi ba za ku aikata shi ba hane ga mummunan aiki ku aikata mummunan ku hana mutane su aikata ba ku hankaltar cewa wannan abin zai kawo muku mummunan ƙarshe zai kawo muku mummunar aƙiba wannan ayar kamar yadda al'imam abu abdullahi al'urɗubi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya faɗa a ƙarƙashinta tana bayani akan abin da ya shafi wato narko na ukuba ga mutumin da yake hane ga mummunan aiki amma kuma baya nisantar wannan mummunan aiki sannan kuma yake umarni da kyakkyawan aiki amma kuma baya aikata wannan kyakkyawan aiki din ya tabbata a cikin musnad na al'imamu ahmad hadithin anas dan malik ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce marartu lailata usriya bi ala ƙaumin tuƙuradu shifahuhun bi maƙari min narin faƙultu ma ha'ula'i ƙala ha'ula'i khuɗabawu ummatika min ahalid duniya kanu ya amurunan nasu bilbirri wa yansauna anfusahum wahum yatuluna alkitab afala ya aqilun ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wato na huce ta wajen waɗansu mutane daren da aka yi isra'i da ni na ga waɗansu mutane ana ta kakkarcewa labban bakunansu da abin da ya shafi a rautake na wuta na ce wannan kuma ya same su ya ne aka yi waɗannan mutane aka same su ake kakkarcewa wato leɓunan bakunansu da waɗannan ƙugiyoyi na wuta mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan su ne masu huɗuba na cikin al'ummarka wanda a nan duniya suna gaya wa mutane su yi alkhairi su kyautata su yi biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma su kuma ba sa yin alkhairin ba sa kyautatawa ba sa yin biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma suna hana mutane akan saba wa doka ta Allah da kuma yankewa zumunta da kuma rashin kyautatawa ‘yan uwa musulmi amma su kuma wannan shine halayyarsu rashin da'a ga ubangijin da kuma yankewa zumuntar da kuma rashin kyautatawa zuwa ga bayin Allah alhali kuma suna karanta littafi wanda aka saukar da shi zuwa ga annabinsu kuma sun san da cewa hakan ɗin bai dace ba umarni da kyakkyawan aiki ka saba mashi hani ga mummunan aiki ka aikata afala ya aqiluna shin ba sa hankalta wani mawaki yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ati mithlahu arun alayka idza fa'alta azim wato kadda ka kuskura ka yi hani game da wani hali wanda yake mummuna ka yi hani ka zo ka ka ja kunnen mutane akan to kadda ku kuskura ku tafi guri kaza saboda hadarin wannan guri akwai matsala akwai kaza akwai kaza ke kuma idan ka tashi ka sha kuna ka tafi can din arun azimun alayka idza fa'alt wato wannan aibu ne wanda yake mai girma a kanka idan har ka aikata haka ka hana a aikata mummunan aiki kuma kai ka je ka aikata shi kai umarni da aikata kyakkyawan aiki kuma kai ka je ka kwanta kai barci ka ki aikata wannan kyakkyawan aiki wannan aibu ne mai girma a gare ka a gobe kiyama za ka gane kuranka wani yake cewa a tana hannasa wala tantahi mata talhaqul qauma ya luka'u wa ya hajara sanni tasunul hadid wa ya hajara sanni tasunul hadida wala tastahi تسن الحديد ولا تقضوا ويا حجر السن لا تستحيي تسن الحديد ولا تقضوا yace yanzu zaka hana mutane su aikata kaza su aikata kaza na mummunan aiki amma kuma kai kuma ka je ka aikata shi to kaiwa wannan yaushe ne zaka haɗu da mutanen kirki yaushe ne zaka haɗu da jama'a irin ka wanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hane ga mummunan aiki amma kuma wafaqat aqwaluhum af'alahum wanda maganganunsu sun dace da ayyukansu wato abinda suke faɗa a baka suke umartar mutane da shi shi ma suke aikatawa abinda suke hana mutane akan kadda su aikata kuma sun guje shi su ma ya ce ya kai dutse wanda yake na washi ba ka jin kunya a kawo maka darto a wasa shi da kai a kawo yi kuwa a wasa ta da kai a kawo takobi a wasa shi da kai a kawo kaza a wasa shi da kai a kawo darto a wasa shi da kai amma kai kuma in a kawo kaza aka ce ka yanka ba ka iya bayanka ta ba ka kunya su waɗannan abubuwan da ake wasawa da kai za a ɗauke su a yanka da su cikin ɗan lokaci kaɗan za a zo a yanka katako da wannan darto za a yanka za a yanka wato irin namomin nan za a yanka rago da yukuwa a yanka kaza da yukuwa a yanka kaza da yukuwa amma kai idan aka ɗako ka ba za ka iya yanka ko kaza ba ba ka jin kumyar haka nan ba ka jin kumyar a ga cewa wane ta dalilin ka ya zama mutumin kirki wane ta dalilin ka ya zama mutumin kirki wane ta dalilin ka ya zama mutumin kirki amma kai kuma hal yanzu gashi nan kana lalatacce za ka zo ka yi ta da'awa amma in ka tashi da'awar taka a nan za ka bar ta maimakon a ce abin da ka faɗa ya zamanto hujja ne a gare ka sai dai abin da ka faɗa ya zamanto hujja ne a kanka wanda aka ma yake alaihi salatu wassalamu dama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisi abu malikin al'ashari wal qur'anu hujjatun laka aw alaika al hujja ce a gare ka idan ka yi aiki da shi ka yi kira zuwa ga yi aiki da shi ko kuma ya zamanto hujja ce a kanka lokacin da ya zamanto ka yi watsi da alkur'ani gashi kana ɗauke da alkur'ani amma kuma ka yi watsi da shi bayan bayanka abin da kake aikatawa abin da alkur'ani ya yi hani ne akan aikata shi abin da ba ka aikatawa abin da alkur'ani ya yi umarni ne da aikata shi to kaga cewa dole za a maka azaba an gane ku shi ne ce a falata aƙiluna shin ba kwa hankaltar wato mummunan wannan aikin naku da kuke aikatawa kuna umarni da kyakkyawan aiki amma kuma ba ka aikata shi kuna hane ga mummunan aiki amma kuma kuke zuwa ku aikata shi to shine kamar yadda malamai suka faɗa duk wani abu wanda ina ga dama na sha faɗi wato duk wani abu na alkhairi da za ka yi umarni a aikata shi to a gan shi a aikata kai ma kana aikata shi duk wani abu wanda yake na mummuna da za ka yi umarni da a guje shi to a gan shi kai a aikata ka guji wannan abu kar ya zamanto daga baki ka ce a aikata kaza amma kai kuma a aikace ba a ga ka aikata wannan abun ba an gane ku fa innaka idza idza wa innaka idza ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'amuru atiya wannan abiya wannan baitin na sha kashi cikin karatuttukan mu na baya an gane ku na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu saf Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan menene kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba dan menene kuke faɗar ma la taf'aluna abin da ba ku aikatawa kuma dan menene kuke cewa dama a ce ayi kaza mana kabura maqtan inda Allah ya girmama abin kyama a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, an taɓulu ma la taf'aluna ku dinga faɗar abin da ba ku aikatawa, to ya girmama abin kyama a wajen Allah, Allah ta'ala baya son wannan. Ya tabbata cikin Tirmidhi hadisin Abdullahi ibn Salam, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abdullahi ibn Salam ya ce, ƙa'adana na farin min ashabin Nabi sallallahu Alaihi wasallama. فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه فأنزل الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا عبد الله بن سلام يجب abdullahi ibn salam ya ce mu jama'ar sahabbai waɗansu suka so daga ciki mun zauna mun tattauna a tsakankaninmu daga cikin abin da muka tattauna a kan shi muka ce da dai a ce a sabkar da aikin da ya fi kowane aiki soyuwa a wajen Allah da mun san aikin da ya fi kowane aiki soyuwa a wajen Allah da mun ba zama mun tafi mun aikata shi shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da farkon suratul safi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkan waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai na mutane da aljannu da mala'ikai da ƙwarurruka da sauransu duka sun tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul hakim ubangiji ta'ala shine al-aziz mabuwayin sarki sannan kuma shine al-hakim gwani mai kyan hikima. Ubangiji ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, lima ta na mala ta fa'alun, don menene kuke faɗar abin da ba ku aikatawa, don menene kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba. Shi kenan Abdullahi bin Salam ya ce, Sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya karanta mana waɗannan ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar saboda wannan tattaunawa da muka yi a tsakankaninmu kajin da sahabbai na ma'aici sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke to a cikin alkur'ani da akwai wata sura wanda take ɗauke da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun amma abin da yake gabanta ba kabura maqtan inda Allah bane an taqulu ma la taf'aluna wato abin da yake gabanta shine fatuktabu shahadatan fi a'naqikum fatusaluna anha yawmal qiyamah wato aya ce wanda take mai cin gashin kanta kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin abu musa al-ash'ari annahu ba'atha ila qurra'i ahli al-basra فدخل عليه ثلاثمائة قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة وإنسيتها فإني غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبحها بإهدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. أتوانا yana magana game da abin da ya shafi annasikh wal mansukh a cikin alkur'ani abu musa al'ashari ya ce a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai wata sura wanda mun yi ta karanta ta a zamanin ma'aiki alaihi salatu wasalam wannan yana gaya wa ƙura'u ahalil basara mahaddata ƙura'anin mutanen basara ya ce musu antum khiyaru ahalil basara a cikin mutanen basra ko ne zaɓaɓɓu wanda Allah ta'ala ya zaɓe ku duk wanda Allah ta'ala ya ba shi haddal alƙur'ani to wannan zaɓe ne daga wajen Allah kadda ya tozartar da shi shine galgadin da ya musu ya ce kuma ku ne ƙurra'uhum makaranta alƙur'aninsu ya ce fatuluhu ku yi ta karanta alƙur'ani ku yi ta aiki da shi ku yi ta kila zuwa ga karatun alƙur'ani da aiki da alƙur'ani wala ya ɗulanna alaikumul amadu kadda ya zamanto an samu tsawon tazara tazara tsakankaninku da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ku daina karatun alkur'ani fataqsuwa qulubukum sai zukatanku su ƙeƙashe su yi tauri daga karatun alkur'ani daga amsar da awata alkur'ani daga yin imani da alkur'ani da wanda ya zo da alkur'ani kama qasat qulubu man kana qablakum kamar yadda zukatan waɗanda suke kafin ku suka ƙeƙashe kamar yadda Allah ya yi bayani cikin suratul hadid alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa dala alaihim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yace fa taqsu qulubukum sai zukatanku su ƙeƙashe kamar yadda zukatan waɗanda suke kafin ku suka ƙeƙashe cewa inna kunna na ƙarau suratan kunna nushabbihu ha fi ɗuli wa shidda bi bara'a mun kasance a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna karanta wata sura wanda a yanzu ku ba ku santa ba ba ku ji labarinta ba muna tunanin cewa a harsashen yadda surar nan take wajen tsawo da kuma hukunce-hukunce da take ɗauke da shi na tsanani game da abin da ya shafi kafirai muna kamanta ta da suratu tauba suratu bara'a amma kuma yanzu an ɗauke ta sai aka mantar da mu ita sai dai cewa a yanzu ma abin da na rike a cikinta wanda bin manta shi ba shine lauka na libini adama wadiya ne min malin labtaga wadiyan tsarisan wala yamla'u jawfa bini adama illa turab bakin nan ya ce wannan aya ce a cikinta mai cin gashin kanta ya ce kuma mun kasance muna karanta sura wanda mun kasance muna kamanta ta ɓangaren abin da ya shafi tsawo da kuma hukunce-hukuncen da suke ɗauke da shi da ɗaya daga cikin waɗannan sabbaha cikin nan sabbaha lillahi ma bi samawati wal ardu kwankwarama hashiri sabbaha asaf amma ita ma yanzu ka cokam ayoyin da suke cikinta an mantar da musu amma dai a yanzu ma ina rike da aya ɗaya a cikinta wanda ba manta ba يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة wato za a rubuta wannan abin da kuka faɗa ba ku aikata ba ya zamanto shaida ne za a rataya shi a wuyayyikanku kuma za a muku tambaya a kai shi ranar tashin alkiyama an gane ku? to shine anan ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan menene kuke faɗar abin da ba ku aikatawa kabura maqtan indallahi ya girmama abin kyama a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ku dinga faɗar abin da ba za ku dinga aikata shi ba an gane ku wannan shi ake ce da shi cika baki aika zaɗin mana in an yi sa a yi kaza kuma aka ce a yi kuma ya ya ja baya ya noke irin tura yaro soko kenan na'am wa qala ta'ala ikhbaran an shu'aibin wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada yana mai bayar da labari dangane da bawansa annabinsa annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana annabu shu'aibu wato shine ake ce da shi khatibul anbiya'i wato annabu shu'aibu ba wajen salo azanci iya da'awa to annabu shu'aibu alaihi salatu wassalamu ta ake da shi khatibul anbiya'i mai hudu ba na annabawa ya iya zanci an gane ko annabu shu'aibu yace wa ma uridu an ukhalifakum yace ana ya ce ni dinnan da kuke gani ba na nufin in hana ku aikata wani abu kuma ni in tafi in aikata wannan abu shine ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ni ba na nufin in hana ku ku aikata abu kuma in saba muku in tafi in aikata abin da na hane ku hawa kan shi an gane ku abin da yake nufi ma'ana falastu uridu an anhaakum anil bakhsi fil mikyali wal mizani wa af'aluhu ana hatta tatatarraqa ilayya tuhmatu fi dhalika bal ma anhaakum an amrin illa wa ana awwalu mubtadirin li tarkihi annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yace ni da nace muku wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin sannan kuma ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizan yace to bana nufin dan nace kada ku tawaye wa mutane mudu da kuma sikeli kuma ni in je ni in tawaye musu mudu da sikeli yace a'a ba zan hana kuma gaba da aikata wani al'amari saboda munin shi face sai ni ne farkon wanda ya fara nesantar wannan al'amari kafin in hana ku shi shi ne wa ma'uridu an ukhalifakun ila ma an hakum anhu ba na nufin in hana ku aikata wani abu kuma ni in saba muku daga baya in tafin aikata abin da na hane ku hawa kai shi na ce kal ku yi kaza kal ku yi kaza kuma ni kuma in sha kwana in je in yi wannan abu an gane ku in uridu illa al-islah mastata'at yace ba komai nake nufi ba cikin da'awata da kuma abubuwan da nake hana ku hawa kan shi face dai gyara gulgudan yanda na samu yi ku kullum abin nan da nake yi muku kiran da nake zuwa gare ku ku yi kaza ku yi kaza ku nesanci kaza ku nesanci kaza so ne nake mu zamanto tsintsiya madaurin ki daya a gudu tare a tsira tare kuma tawfiqi illa billah alaihi tawakkalt wa ilaihi unib na'am
وعن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يدور بها كما يدور الحمار فرها فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه قوله تنبلق هو بالتالي المهملة ومعناه تخرج والأقطاب ال- ال- الأمعاء واهرها إكب Na'am. sai kuma hadisi na cikin wannan babe wanda malam ya kawo shi wato shine baban hadisin baban zaid usama ibnu zaid ibnu haritha Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa zaid ibnu haritha wato usama ibnu zaid wato wannan masoyi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan masoyi ne na ma'aiki alaihi salatu wasalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa dana Aisha a hibbihi fa inni uhibbuhu ki so usamatu dan nima ina san shi kuma Allah yana san shi duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana san shi to Allah yana san shi Usama ibn Zaid ya ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamu da rashin lafiya wanda ita ce ta zamanto sababin komawar shi zuwa ga Allah rashin lafiyar shi ta ƙarshe ta ajali ya ce ga baki ɗaya don waɗanda suke wajen madina yawanci sai da aka sauko madina aka dawo madina saboda jiyar ma'aiki ya ce to na kasance idan na tafi gaishe da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ina ɗora hannun shi a kaina can in aka jima hallo ya sauki hallo in aka jima ya ɗora ya ce sai na gane ashe addu'a ce yake ta yi min Allah ya kare ni Allah ya mun albarka Allah ya ce sai in yi ta zuwa ya ce na je ni da safe in koma in an jima saboda wannan addu'ar da yake min ya ɗora hannun shi a kaina in an jima ya sabki hallo in an jima ya ɗora fa'alimtu annahu ya du'uli Allah sai na gane addu'a ce yake min Allah ya sanya min albarka na'am Usama ibn Zaid ba wato ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana ya naɗa shi a matsayin komanda na wata randana da ya tura shikenan sai waɗansu daga cikin sojoji na cikin wannan randana suka ce ai wannan bai dace ba ya zamanto shine shugaba a cikin tafiyar nan akwai suwa na suwa na su ya kamata a nada manzala ce in tad'unu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qabl yace wallahi innahu la khaliqun biha yace in har kun yi suka cikin shugabancin shi Usama ibn Zaid dama kun yi shu- suka cikin shugabanci na babansa Zaid ibn Haritha an gane ku Zaid ibn Haritha manzo Allah sallam a gazwatu Mu'tata kamar yadda yake cikin sahihain manzo Allah sallama shi ya nada a matsayin shine shugaban kumanda an gane ku hadisin na na Aisha da kuma hadisin Ab- Anas dan Malik wanda ma- manfar da bil Bukhari ne da hadisin Abdullahi dan Umar wanda shi ma manfar da bil Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amara Zaid ibn Haritha fi ghazwati Mu'tata fa qala in qutila Zaidun fa Ja'farun wa in qutila Ja'farun fa ibn Rawaha mazala ce to idan aka tafi yakin nan shugaba wanda zai zamanto shine mai rike da tuta shine Zaid ibn Haritha idan an kashe shi yayi shahada wanda zai ci gaba da kula da ita shine Ja'far ibn Abi Ja'far ibn Abdul Muttalib idan Ja'far yayi shahada shi ma sai kuma Abdullahi ibn Rawaha waɗannan guda uku duka da manzon Allah ya ambata kuma sai suka yi shahada dukansu an gane ku أخذ الراية ذيل فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد ابن الوليد حتى فتح الله عليه wato Khalid ibn al-Walid yana ganin an kashe Abdullahi ibn Rawaha saboda kal musulmi su kwana ciki kai tsaye ba umarni bane daga manzo Allah saboda ya san ana kashe da aka kashe Abdullahi ibn Rawaha in tuta ta fadi shikenan an ci musulmi yaki Khalid ya je ya doke ta yana doka sai da ya rotsa waɗannan mushrikai gabaki da har sai da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato nasara akan wannan mushrikai din manzo Allah yana ta kuka yana baiwa sahabban shi labari zaidin shi ya rike tuta da farko ya yi shahada jafar ɗin haka sannan kuma abdullahi bin rawaha waɗannan guda ukun da manzo Allah duka ya ayyana duka suka yi shahada to ba wani wanda manzo Allah ce to ya ci gaba da wannan rike tutar to aga cewa idan aka bar tuta ta faɗi in aka dawo an yi kurmus an ci musulmai a yakin nan Khalid ya ce ba zai yi ba kai tsaye kawai kar ta faɗi kawai sai ya rike ta kawai sai ya shiga Khalid ibn Walid babban babban jarumi ne ya aikata abubuwa da yawa a cikin addini na musulunci futuhat da dama wanda aka yi a zamanin abubakar da umar za ga cewa yawanci shine kumandan yaƙi khalid ya iya yaƙi sosai to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce in taɗunu fi imarati faƙar ɗa'antun fi imarati abihi min qablu wallahi innahu la khaliqun biha azala ce ina rantsuwa da allah lalle wannan usama da kuka gani na ce shine shugaba a wannan tafiya to ya dace ya zamanto shugaba ba wai kawai son kai ba ne nake nake naɗa wanda na ga dama ya dace ne da ya zamanto shugaba to wannan usama ibnu zaid ibnu haritha allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya ce na ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa yi utabin rajuli yawmal qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo da wannan mutumin ranar tashin alkiyama wannan mutumin wanda a nan duniya yake da raurau bakin shi wato yake da kwaikwaɗon harshe duk inda ya zauna zai yi da'awa ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza zai ce a bar kaza a bar kaza a bar kaza wanda ya shahara a wajen mutane manzon Allah ce to za a zo da wannan mutumin ranar tashin alkiyama fayyula ƙafin nari a bainin jama'a a ɗauke shi a watsa shi cikin wuta e ba wai sa shi za a yi fa ɗaukan shi za a wurga shi irin a wulaƙanci irin in kama hannun shi aka yi aka ja shi aka sa shi an sa shi a mutunci za a ɗauke shi a cikin jama'a kowa yana gani a ɗauka a wurga shi cikin wuta ana wurga shi cikin wuta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce fatan da liku a katabu batsanihi sai aran cikin shi su zazzaɗo shi kenan cikin shi zai hoshi yana hoshewa kayan cikin shi sai su zazzaɗo su fito heli fa ya duru biha kama ya duru lihimaru firraha ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wato wannan mutumin zai dinga kewayawa a cikin wuta ya dinga sintiri ka gan shi a nan ka gan shi a can ka gan shi a can ya dinga yawo saboda idan ana so a kumyata mutum mutumin da yake tsirara aka ce ya tsaya a guri ɗaya an so a mushi adalci an so a rufa mai asiri sai aka ce raka kewaya daga nan ya raka kewaya tun daga ya kewaya duka bulmari ko ya shiga gari ya ɗan kewaya ce to za a ce ya dinga kewaya ya dinga kewayawa a cikin wuta kama ya duru da himaru firraha kamar yadda jaki yake kewayawa da dutsen shi na nika wato a yanzu abubuwan Allah ta'ala ya kawo mana su da sauƙi sosai a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yadda ake yin nika in za a yi nika shine jaki dama shi jakin husunan shi jaki ya ci sunan shi a lokacin nan shi ake kullawa wato injin nika din ya dinga kewayawa gigir gigir gigir gigir wannan dutse yana ta nika kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a nika to amma idan aka nika saboda a lokacin manzan Allah babu tami kamar yadda Sahal ibn Sa'ad ne Sa'idi ya faɗa wato babu tami a lokacin ma'aiki kawai yadda aka garza din nan kawai haka za a zo a ɗan haka a bushe shi fa ya tsiru ma ɓara wa ma baƙi tsarrai nahu fa akal nahu shi kenan a yi amfani da abin da ya saura a ce a ware tsakankanin disa da ƙwaya a ana bushewa dai disal wanda ta tashi ta tashi wanda ta yi saura ta yi saura kuma haka nan aka je aka niƙa yanzu aka zo kuma a ware tsakankanin irin a ce wannan ne ake cin tsaki ne a maida shi a je a tuso shi babu irin wannan kawai aka ware shi kenan kawai ta amma kullum zamani yana zauwa zamani yana zauwa aka zo aka yi tahuna ta ruwa kuma aka zo aka yi tahuna ta wuta wanda duka waɗannan abubuwan sun zamanto khabaru kana labari ne kawai sai dai idan kana karantawa a hadisi ko a cikin maganganu na magabata ko a cikin asha'ar na jahiliya da sauransu za ka dinga haduwa da irin wannan abin da ya shafi waɗannan abubuwa wanda a yanzu babu su to shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce faiduru biha zai dinga kewayawa biha ma'ana fiha zai dinga kewayawa ya dinga sintiri a cikin wutar kama ya duru lihimaru firraha ma'ana kama ya duru lihimaru bi rahahu kamar yadda jaki wato yake ta kewayawa ba a guri ɗaya yake tsaya ba shi ma bi rahahu da dutsen niƙan shi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fayyajtami'u ilaihi ahlun nar sai mutanen wuta su tattaru zuwa gare shi shikenan sai a samu wani katon mumbari a yi yan wuta su dawo kuma su zo gurin shi hallo da awa zai musu a cikin wuta za su mishi tambaya ya ba su amsa yadda a nan duniya suka yi ta tambaya ya ba su amsa ya yi ta ɗora su a hanya kyakkyawa suka guje ta kamar yadda shi ma ya guje ta ya yi ta ɗora su akan kada su aikata kaza da kaza da kaza kuma suka je suka aikata kamar yadda shi ma ya aikata to a rannan ma kuma ranar tambayoyi ne da ba da amsa shi kenan 'yan wuta za su tattara a gare shi baki ɗaya waɗanda suke cikinta fa ya na ya fulan malak za su ce to gwaniwa ne akar makallahu maliman malaka ya maka kaka eh ka zo wujiga wujiga ya aka yi haka akar makallahu an gane ko ya fulano ana wani inda malima ake kira ya to maliman malaka inda shehi ake kira to shehi wani malaka wato ya aka yi haka hannun agogo ya juya baya alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar shin ba kasance kana umarni da kyakkyawan aiki ba a gida na duniya kana hani ga mummunan aiki wanda shi kuma wannan aiki na umarni da kyakkyawan aiki hani ga mummunan aiki kamar yadda muka karanta a baya aiki ne na wanda su ne khaira umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to aka yi akar maka Allahu duk umarnin da kake da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aikin da kake amma ko ma ganka a cikin nan suka yi haka suka murje ido wai ko mulki ne ne sai ba mulki bane kawai haka Allah ya yi shikenan da suka mai tambaya fa yaqulu sai ya ce da su wato jawabun an qaulihim sai ya faɗa yana mai ba su amsa game da wannan tambaya da suka mishi ta cewa malaka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar yace bala kwarai kwa yanda kuka faɗin nan haka ne ma'ana bala yu'ta bi hali nafiyin nafi wa nafiyun nafi isbatun wato ana zauwa ne da ita saboda korewa abin da aka kore to korewa abin da aka kore ku tabbatar da abin ne an ce ba kai bane wani kace bala ma'ana ni ne su ja suke ba kai bane sai kace a'a wato kana nufin ni ne kenan eh an gane ko wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'adan alayhi haqqan walakin akthara an-nasi la ya'lamun zai ce kwarai haka ne kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi yanda kuka faɗa din nan ba wai wani bane nikin ne na kasance ina yin umarni da kyakkyawan aiki a je a aikata kaza ku ta Allah ta'ala da bota kadda ku kuskura ku haɗa botar wani da Allah sannan kuma ku je ku tsayar da sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da sahabbai ita sahabbai sau koyar da na ƙasa da su hal al'amarin ya zo gare mu. Sannan kuma ku dinga azumi na Ramadan kamar yadda Allah ta'ala ya fardanta a kanku da kuma dukkan abubuwan da Allah baya so a cikin watan Ramadana a cikin lokacin da mutum yake ɗauke da azumi manzan Allah ya yi bayani a kai. Na yi ta muku haka nan. ku tafi ku yi aikin hajji amma kuma duka waɗannan abubuwan da nake gaya muku ashe kawai faɗi ne ba na aikata su ya ce kuntu amur bil ma'ruf wala atihi ina umarni da kyakkyawan aiki amma kuma ni ba na aikatawa ya ce shi baya kaɗai ta Allah ta'ala da botan baya kaza baya kaza wato amaluhu fi sirri aswa'u min amalihi fil jahr na'am abin da yake aikatawa a ɓoye ya fi muni ɗari bisa ɗari game da abin da yake aikatawa a bayyane wa anaha anil munkari wa atihi ya ce kuma na kasance ina yin hani ga mummuna aiki kamar yadda kuka faɗa na ce kadda a dinga zuwa gidan rawa kadda a dinga haɗa bautar wani da Allah kadda ku ci dukiyar maraya kadda ku ci dukiyar riba kadda ku yi zina kadda ku kashe junanku kadda ku yi kaza kadda ku yi kaza to amma waɗannan abubuwan da nace cewa kadda ku aikata ce shi ma yana aikata eh shi heje shi daga bayan hoje kawai bayan kun shiga gida shi kuma ya tafi eh wata shiga ya fito a saman motar shi ko a saman babur ɗin shi ko a saman sayyada ya tattaka ya tafi ya je shi ya dan shi ma ya dan sharholiyarsa an gane ko irin da al'imam hariri cikin mukama ta farko ina ga haka ya kawo Mm. a cikin mukama ta farko kwarai abin da yake ɗauke da shi kenan wato ya yi al'imamu abu zaidi na saruji wato ya yi ta da'awa ya yi ta da'awa ya yi ta da'awa daga ƙarshe ya yi ta abin da ya shafi sawa mutane kuka a cikin abin da ya shafi azuzzukansa yana cewa ya waƙi tusilati a alaƙu bi kalbi kamin mawaƙi tisala yana cewa gwalagwalai na kyauta a ɗauki abu kyauta a baka a ɗauki babbar kyauta a baka ta fura taya a zuciyarka kullum kullum kai dai kawai ina ma dai a ce wani wanda zai hudda zakka kawai ina hutumi ki ci sai bani miliyan biyar ta fura taya a cikin zuciyarka saboda lokacin sallah in aka ce maka ayi kira sallah ka ce to har lokaci ya yi ka raga kikkifta ido ya yi ta maganganu da ya karshe ya sa mutane kuka duk wanda ba su yi maniyar ba shi kyauta suka ɗauki kyauta suka ba shi saboda ya yi wa'azi ya ratsa su shi kenan bayan ya shirya an watse taro ya kama hanya ya tafi gidan shi ashe akwai malam harisu ibn hammam sai ce sai na bulawalin shi in lura in je in ga wannan malamin a ina yake da in raka zuwa ina karatu a wajen shi shi kenan ya ce da na yi shiru in yayi tafiya in naga kaman ba zai tsinka ni ba sai in bi shi daga ba kaman dai ba shi nake kawai sai naga ya je shi ya shiga wani gida a ƙasa ya ce na yi shiru fa abu halittu hurai sama khala'ana alaihi na ɗan jinkirta mishi gwalgwadon yadda zai cire takalman shi ya ɗan gyara ya shirya sai na shiga kawai kai tsaye ya ce ina shiga sai na tarar da shi a gaban shi akwai katon butali na giya ta jiga au ya ce to ne aka yi haka shi kenan kawai sai ya buga tsalle ya fara waka لبست الخميسة أبي الخميسة وأنشوت الشخصية في كل شيسة وسيرت أهبولية أهبولة أريق الكنيسة بها والكنيسة فإلا من القوم قلت أدروا فلنا ديمنتا amma dai cikin mukama ta farko wannan shine abin da take doke da shi wato yayi ta bayani sosai akan abin da ya shafi da'awa da kuma ashe shi ku ya yaudare su to irin yanda wannan abu zait ya yi a cikin mukama ta farko to haka wannan malami yake ya ce kaza ya ce kaza ya hasa jama'a sun yi ta wato la'asar akan abin da suke aikata na asha ashe shi kuma yanzu damaral aniya ne ma yake ne je aikata wannan aikin na asha to shine anan malam wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya gaya mana yanda wanda za a yi mai ukuba din nan saboda gashi a bakin raurau amma kuma a zuci ba mutumin kirki ba fashuddida alaihi wato sai aka tsananta a kai shi an gane ku muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi qawluhu tandaliqu huwa bidalil muhmala da yace fatandaliqu aqtabu batnihi sai aran cikin shi su zazzado tandaliqu kenan wa ma'anahu takhruju za su fito amma su zazzado irin ba hutuwa ba irin dan kadan zazzaɗowa za su yi kawai yadda kawai gashi nan kawai mutum irin Allah ya kiyaye mutum in in maraƙe ya soke shi yadda za a ga aran cikin shi sun zazzaɗo sai an ɗan haɗe a ɗan lallaɓe a kai shi likita to haka wannan mutumin kayan cikin shi za su zazzaɗo a cikin wuta wal aqtabu ma'anarsa shine al'ama'a aran ciki kayan ciki alhawaya kenan kayan ciki wahiduha itbun wato mufrad ɗinsa shine itbun wato mi'an kenan kayan ciki ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin nafi ya ce abdullahi dan umar wato mutum ne wanda yake baya son ya ci abinci shi kadai a kullum baya cin abinci shi kadai sai an zo da miskini wanda za su ci tare da shi sai ya ce aje a samu almajiri su ci abinci tare da shi wata rana na fiye ya ce na zo mishi da wani almajiri da na zo da wani almajiri ashe almajirin nan mun sani ba akwai kati hunyun shi wanda ya ajiye da yawa shi kenan ya ci abinci tare da abdullahi da umar ya ci abinci da yawa ya ga sun share abincin ya ce ya nafi ulatu da khilhaza alayya nafi daga yau kadda ka sake kawo mu wannan almajiri ko shi kaɗai ka gani a titi ka leƙa ba ka gaba wani almajiri kadda ka kawo mun shi ya ce don na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'minu ya akulu fi mi'an wahidatin wal kafiru ya akulu fi sab'ati am'a ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini yana cin abinci ne wato da kayan ciki guda ɗaya wato ɗan abincin da mumini zai ci bai taka kara ya karya ba amma kafiri shi kuma kayan ciki na mutum bakwai gare shi in zai ci abinci to sai ya ci abincin mutum bakwai na musulmai ya ce to na ji manzo Allah ya faɗa haka da haka kalka sake kawo wannan mutumin ya ci abinci da yawa to da kyati in musulmi ne na ƙwarai in kaga mutum ya cika ciye ciye to bandana salawa ya ce to mumini dai ya kulu fi mi an wahidin wal kafiru ya kulu fi sab'ati am'a an gane to shine al'am'a shine arai yace wahiduha itbun wato itbun shi kuma bangaren ma'anarsa shine mi'an wato shine kayan ciki aran ciki shine ake ce da shi to kuma ya zo shi ta cikin alkur'ani ko a cikin alkur'ani cikin kullu ajidu fi man uhiya ilayya muharraman ala dha'im yad'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri allahi bi ومن يضر غير باج ولا عاد فإن ربك غفور رحيم على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا فالحوايا دين شيني الأمعاء شيني الأقطاب an gane ko yawwala an gane da kyau to abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik